أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم قراتم من للتاف بقية المستفيد شرح منية المريد من أتكين كرشق شاء المطلب السادس daga cikin sab'u maɗali shafi na saba'in da biyar da malam ya kawo mana sunayen ɗari kunnan guda arba'in da kuma bambance-bambancen da yake tsakaninsu sai zai kawo mana cikamaki a ƙarshen wannan matsalabi ya ce tatimmatun nafi'atun cikamaki mai amfani ta kunu insha Allah ta'ala lima lima himna haulahu fi hadha al-madlabi tatimma ce mai amfani da za ta kasance ga abin da muke bayani a kansa fi hadha al-madlabi a cikin wannan madlabi na shida za ta zama kal fazla katil jami'ati ka gane ai kamar wata fa'ida ce mai tattarowa da dukkan abubuwan da aka ambata a cikin wannan matsalabi wa qad arabta min jami'i ma zakarna fi hadha al-matsalabi hakika kai malam kai sani cikin dukkan abin da muka ambace shi a wannan matsalabi na shida anna al-wilayata amrun kharijun an da'irat aqli wa takhmin ita wilaya ko walitaka wani al'amari ne da ya fita daga da'ira ta hankali wata khamini da kuma tunani domin wani abu ne na Allah da yake keɓance wasu bayinsa daga ciki yake musu ilhama yake sanar da su abubuwan da ba kowa ne yake iya sani yake nuna musu abubuwan da ba kowa ne yake iya gani saboda haka abun ya fita daga da'irar hankali da tunani na ɗan adam wa annal auliya hakika su waliyan Allah takafi haqa'iquhum haƙiƙaninsu tana koyuwa wa mumtazu bihi da abin da suka bambanta da shi min al-ilmi billahi na sanin Allah fi bawadinihim a cikin zukatansu ina fata an gane to asalin haƙiƙanin ilimin su ma yana koyuwa ala ba'dihim ba'dam da shashin su da shashin su wani ya san halin da yake ciki ya san halin da wani sa yake ciki wani kuma iya halin sa kawai ya sani bai san halin da wani cikin sa yake ciki ba a junan su kenan fadalan an gairihim ballantana kuma ga wa'yansu wanda su ba a rufe ba waliyai ba to fa haza domin haka ne kana la yasulu ilaihim illa man jazabatu jaza jawazibul inayatil ilahiyya ba wanda yake iya saduwa gare su sai wanda jawazibul inayatil ilahiyya fizge-fizgen nan na kiyayuwar ubangiji jazabatu ta fuzgo shi cikin wannan da'ira ta sannan zai iya saduwa da su wa qadatu nahum azimmatul khususiyyatir rabbaniyya wata ragama take take take bance a bargantantawa ga ubangiji qadatu ta jawo shi nahum zuwa katarnin su to shine wanda yake iya fahimtar ma'anonin su li'anna al-waliyya domin shi waliyi idza kana la ya'rifu haqiqata waliyyin mislahu in ya zama baya iya sanin haqiqan wani waliyi irinsa to fa kaifa yasiru ala ya ballasa lahu qadamun fiha to ta yaya wanda ba yi da duga diki ba yi da kafa a cikin wilaya yasiru ala zai tuntube a kanta ya ce har ya yi tuntube da ita ga inda take ma kauni tare da kasancewarsa wanda shi ba waliyi ba la yara baya gani komai a jikin waliyin nan illa insanan mislahu sai mutum ne irinsa wataƙila ma shi a tunaninsa ya fi wannan mutumin daraja don ya ga wancan nan fakiri ne ko talaka ne shi ko yana da abun duniya yana more rayuwa duniya yana gama kamar ya fi shi daraja kamar yadda wasu wanda abun har ya wuce ma waliyi suna cewa wai annabi mutum ne kamar kowa wal iyazu billah ina ba ta an gane shi ne jama'a kauni la ila illa insanan mithlahu tare da kasancewan shi wanda ba yi da ahalliya na hango wannan matsayi nasu yana ganin ai wannan waliyin kawai mutum ne irinsa ya akulu kama ya akulu yana shi kamar da shi ma yake ci wa ya shirabu kama ya shirabu yana sha kamar yadda yake sha irin yadda kafirai suke gaya wa annabawansu ma anta illa basharun mithluna ko kai ba kowa bane facen mutum ne ilimi wani guri suna cewa yuridu an ya tafaddala alaikum kawai yana so ne ya fifita a kan ku shi wace Allah ya aiko shi wasu kuma su ma suka gaya annabin su ya kulu min ma ta kuluna wa yashrabu min ma tashrabuna yana ci irin abin da kuke ci yana sha daga irin abin da kuke sha da dama wannan ba ɗabi'a ce ta musulmi ba ɗabi'a ce ta kafirai na al'ummun baya suke gaya annabawa su ba mutum bane ba komai ba ne face mutum ne irin ya kulu min maya kama ya akulu wa ya shirabu kama ya shirabu wa ya jiri alaihi jami'un a arabi baki ɗayan bujire-bujire ta mutuntaka allafi ta jiri alaihi wanda mutuntaka take gudana a kansa ya jiri yana gudana alaihi a kan wannan wali ina bacci shi ma yana bacci ko ina yin aure shi ma yana yin aure ina yin kashi da fitsari shi ma yana kashi da fitsari ina yin rashin lafiya shi ma yana yin rashin lafiya ba shi ne al'arabul bashariya ba buzire buzire na mutuntaka to shi irin wannan kallon yake yi wa kowanne wali to sai ma ce haza min ma sabila ilai wannan yana daga wanda bai da wata hanya ta saduwa ilaihi zuwa ga gane matsayin wannan wali wa ila haza ashara taji ibnu ada'illahi to zuwa ga irin wannan mutum ne a tajuddin ibn ala'illahi sakandari mai littafin hikamun ala'iyya ashara ya yi ishara bi kauli da faɗinsa fil hikam cikin littafinsa na hikamul ala'iyya radiyallahu anhu yace subhana man lam yaj'al dalila ala awliyaihi illa min haythu dalilu alayhi yace tsarki ya tabbata ga ubangiji mallam ya ali dalila ala auliyaihi wanda bai sanya dalili na gane waliyansa ba illa min haisu dalila alai sai ta bangaren dalilin da ake gane Allah sai mutumin da ya san Allah ya san cewa Allah yana da bayi iri-iri da wanda ya bayyana matsayinsa da wanda bai bayyana ba to wannan shine yake iya gane matsayin wali walam fil ilaihim baya sadar da kowa zuwa ga gane matsayin waliyan nan illa man arada an wasilahu ilai sai wanda Allah ya yi nufin ya sadar da shi zuwa ga zatinsa sannan sai ya haska masa wani abu ya gano darajar waliyi ya sallama masa sannan waliyin ya riko da hannunsa ya jawo shi zuwa ga halara ta Allah amma duk wanda Allah bai yi nufin ya sadar da shi zuwa gare shi ba to ba zai buɗa masa ba ma ya gano darajar waliyin ballantana har ya sallama masa ballantana har shi waliyin ya jawo shi zuwa ga halara ta Allah. Ala ibn Ubbadin rahimahullahu ta'ala ibn Ubbadin Allah ya ji kansa ya ce walan ma kana al-wusul ila Allah ta'ala la yakunu illa bil inayati wal khususiyya yayin da saduwa zuwa ga halara ta Allah ta'ala la yakunu baya kasancewa illa bil inayati sai da inaya ta ubangiji wani kudusiya da keɓanta daraja da Allah ya wa bawa wa yastahilu yana koruwa an ya kuna bi ɗalabin ko saduwa zuwa ga Allah ya kasance da neman da bawa ya yi kai tsaye ba tare da inaya ta Ubangiji ba au sababin ko a dalilin wani sababi da yake iya kai shi ba tare da inaya ba to kana auliya aul makasusuna bil qurbi minhu to sai waliyan Allah ababen keɓancewa da kusantar Ubangiji sai su ba suka zama to kazalika haka nan. Yadda ba a saduwa zuwa ga Allah illa bil inayati wal kususiyya. To haka nan ba a isuwa ga gane waliyai da matsayinsu sai inayar Ubangiji ta yi ta daruki ta riski bawa. Lamma khala alaihim lamma khala alaihim al-khila al-azima ko yayin da Allah ya tuɗewa su gaba garin mutane wannan abin tubewa mai girma shine na hijabi da yake sha makance su ya hana su ganowa matsayin waliyai wata wallahu biman minanihir jasima kuma Allah ya zubinci waɗannan bayi nasa da baye-bayensa mai girma wasu tsafawun ya zaɓe su bi zabbi ga zatinsa waktansa ya keɓance su bi mahabbati ga soyayyarsa wa li mahabbatihi wa unsihi ya keɓance su ga soyayyar Allah da kuma ɗebe kewa da Ubangiji waɗan har asirarun min anjasil agiyar kuma Allah ya tsarkake zukatansu shine asirarun min anjasi al'agiyar daga daudodin nan na gairu da gairiya wasana ƙulubahum Allah ya kiyaye zukatansu bima auda a fiya da abinda ya ajiye a cikin zukatan min al'anwari na haskeke-haskeken ma'arifa fa kanu da zalika bana'inuhu fi ibadihi to sai suka zama kamar su ne masu lamunin ubangiji cikin bayin Allah lizalika ga wannan haske na ma'arifa wa khabayahu kamar su ne koyan Allah da ya taskance fi biladi a cikin garuruwansa na duniya kamar ƙala fi babin isharati kamar yadda malin ya faɗa cikin yaki isharori anu daga Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah yana faɗi auliya'i ta ta fana'i yana cewa waliyaina masoyana waliyai suna ƙarƙashin fana'ina sai sun yi fana'i sun ƙare ba sa ganin kansu sannan suke hangowa girman zatin Allah amma duk lokacin da za ka ga kanka ka sai kai wani ne to ba za ka iya gano halara ta ubangiji ba ya ce la ya arifu la ya arifu ahadul gairi ba wani da ya san su in ba ni ba su auliya idin domin suna ƙarƙashin fana'i na sai wanda ya fana'i ya ƙare sannan Allah yake sanar da shi su wa haza min girati alaihi mala yace wannan yana daga kishin da Allah yake yi ga waɗannan bayi nasa waliyai bai bar kowane ƙazamin mutum ko kowane gamagarin mutum kowane mahajuri kawai ya gane waliyi a araha har ya sallama masa da annal haqqa ta'ala domin Allah madaukakin sarki gayurun ala auliyaihi da tsananin kishi ne ga waliyansa min an ya zaharahum akan ya bayyana su ila man la ya arifuhum zuwa ga wanda bai san su ba ballantana wanda ke musu izgilanci ko yake musu inkari falam yaj'al li ahadin dalilan alaihim Allah bai sanya wa wani mutum dalili da zai gane wannan waliyai ba illa min hasu dalili alai ya ta bangaren dalilin da ake gane ubangiji walam yuwassil ilaihim Allah bai sadar da kowa zuwa gare su ba illa man arada an yusilahu ilai sai wanda Allah ya nufi ya sadar da shi zuwa ga zatinsa li'annahu domin li'annahu domin shi ubangiji tabaraka wa ta'ala yulbisahum yana tufatar da su libasa talbisi tufafi na likitarwa bainal anami tsakanin talikai in ya ga dama ma sai ya yi shi gurgu ko ya yi shi makaho ko ya yi shi kuturu ko ya yi shi mai kora ko ya yi shi talaka fituk yana fama da ragga da yunwa haka Allah yake ɗaura masa yake ɗaura masa tufafi na rikitarwa bainal alami tsakanin talikai wa yuzhiruhum Allah yana bayyana su bima yuhqaruhum da abin da ake walakanta su fi a'yunil khawasi wal awami a cikin idanuwan keɓantattun ma da kuma gamagarin mutane alkawasu ɗin ma wani sai a turo masa wani a cikin arnakiya ko a cikin kamata hauka ko kamata wauta sai ma sai ka kasa ganewa to da yake kai kana cikin alkawarsu kana da hankali ba za ka yi mu'amala da su irin mu'amala ta amawa ko wawayen mutane ba sai ya zama ba ka rena halittar Allah ko yaya take wala yakunu li ahadin dalilun alaihim ba wani dalili na alama na gane su da yake kasancewa ga wani mutum an wusulin ko kuma wani saduwa da sanin hakikanin matsayinsu ko mutum ya sadu da sababin da wani sababi da zai sa ya gane hakikanin ilahin zuwa gare su sai ubangijin da ya yi su in ya ga dama inaya ta riske ka ta Allah to sai ya haska maka sai ka gane alhamdulillah